الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sari haɗuwar mu a wannan yammaci na litinin 27 ga watan zulhijja shekara ta 1438 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 18 ga watan tara shekara ta 2017 a lissafin miladiya za mu tashi a darasinmu na 54 a karatun littafin fadlul islam malam muhammad bin abdullahab tare da شرح سلام آل صالح آل الشيخ حفظه الله har yanzu muna cikin karanta abinda malam ya ambata mana na kasa bidiyo'i bayan kasa su da ya zuwa bidiyo'i da suke kai ga kafirci da bidiyo'in da ba su kaiwa ga kafirci su ma kowanne bangaren abin da ya shafi aƙida da wanda ya shafi aiki sannan muka zo kan inda ya kasa mana bid'a ya ce ta kasu kashi biyu ta bangaren farar da ita akwai bid'a ta asali da ita ake ce ma bid'a haƙiƙiya akwai kuma bid'a idafiyya wadda ta shafi siffofi wadda take asliya ko haƙiƙiya ita ce bid'ar da babu wani dalili na shari'a da ya haɗo da ita da zai iya kare ta da zai iya zama mata asali ita kuma bid'a idafiya ita ce wadda shi aikin yana da wani asali amma an farar masa da wata siffa ko wani tsari ko wani ɓangare nasa da aka shigar da shi sabo shi ba shi da dalilin da zai kwabarin ɗinsa da zai shigar da shi cikin abin da aka shar'anta wani da a dunkule shi ne to za mu tashi inda ya kawo mana asar na ibn mas'ud radiyallahu an mun ɗan fara mun shiga ciki amma za mu dawo kansa mu fara bayan ya yi mana magana akan bid'a idafiyya yace aslul amali mashru' ولكن زيد عليه أشياء صارت بدعة أصل أبن كو أيكن ينادى أصلي كما صلى تنادى أصلي ذكري شما نادى أصلي to amma a keɓance masa wani yanayi da wata sifa wadda ba ta da asali ita ɗin to shine ake nufi da idafiyya to shine fara kawo mana misalin salloli da haɗuwa a zikiri da sauransu da makamancin wannan to za mu tashi inda yace a misal ma jaa an ibn mas'ud ko abu mu karanta wannan ba ko to bismillah الخير أردنا الخير أردنا نعم قال حق به بالخير كم من كم من مريد قال كم من مريد بالخير لم يبلغ نعم جزاك الله خير yace misalin abinda abdullahi ibn mas'udin ya faru gare shi ina jin ba kuma ta mun faɗi wannan asalinta a abu musa al'ash'ari shi ne ya zo ƙofar gidan ibn mas'ud ya samu ɗaliban ibn mas'ud suna zaune suna jiran ya fito to shi kuma ya je masallaci a kofa ya ga abin da ya gani da idansa to shi ne sai ya zo don ya ga ibn mas'ud ya gaya masa da ya zo ya same su sai ya ce abu abdurrahman ya fito ne suka ce muna jiransa bai fito ba to shi ne sai ya ce mu zauna mu jira shi ya shiga cikin sauran ɗalibai ya zauna yana jira na yi mana ishara zuwa ga wannan hali na abu musa al'ashari abdullahi bin qaisin irin wannan ɗabi'a mai kyau da ya nuna da ladabi ga ibn mas'ud a matsayinsa na shine babban malaminsa duba da ya ga abin shi ya san abin ba shi da asali amma bai ɗau mataki ba lura da cewa ibn mas'ud yana nan da ransa kuma ya fi shi ilimi sai ya bari ya je ya same shi ya gaya masa kuma da ya je ɗinsa ya samu bai fito ba bai sa a aika a yi masa sallama ba sai shiga cikin ɗalibai sai suka zauna tare suna jiran sai ya fito malamai a tattaunawa da suke akan wannan asar sun fidda abubuwa da yawa daga cikinsu fa'idojin ladabin ɗalibin ilimi ga malaminsa ba kowane abu ne za a je a kutsa a yi sallama da mutum sai ya fito ba duba ku ga sai je zauna tare da ɗalibi shi ma fa sahabi ne abu musa al-ash'ari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam har ya yaba masa akan kyan da kuma daɗin karatunsa na alkur'ani to amma ibn mas'ud shine gaba da shi mun san ibn mas'ud yana cikin muhajiru tun a makai musulunta kuma babba ne wajen iliminsa da kusancinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a tsakanin sahabbai su kansu suna girmama junansu duk wanda ya riga wani yana girmama a wanda aka riga shi yana girmama wanda ya riga shi ga ilimi ga falalar zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan yana tuna mun wata kissa ta ɗaya daga cikin ɗaliban imam malik wata rana ya je ɗaukar karatu wurinsa saboda ya samu wuri da wuri tun kafin asuba ya je ƙofar gidan da dare imam malik ko yana sallar dare ko kuma yana baccinsa bai yi sallama ba ya ce sai ya zo kan dandamalin ƙofar gidan sai ya kwanta yana bacci da niyyar in ya fito zai tsallake shi ko zai taka shi wannan ne zai tashe shi sai sauri ya bi shi kafin a shiga masallaci ya samu damar da zai riga ya samu wurin da zai zauna don ya samu ilimi haka suka riƙa yi wa a malamansu to abu musa al'ashari shi ma haka ya zo sai ya zauna lokacin da ibn mas'ud ya fito sai ce masa ya abu abdurrahman wani abu ne na gan shi ankartuhu wa ma ra'aytu wallahi illa alkhair yace na kyamaci abin da na gani amma dai ba komai na gani ba sai alheri duba ku ga wata magana na kyamaci abin amma fa ban ga wani abu ba sai alheri shine sai yace masa menene wannan abin sai ce wallahi da za ka gani da idan ka dai da yafi kun ga shi ma nan bai dogara da ya kawo masa gulmar abin ba sai roƙe shi ya je masallacin ya gani da idansa shine ibn mas'ud ya tashi sai je samu mutane an yi halaka halaka kun dai san halaka mutane su zagaye ana ɗaukar karatu ko mutane su zagaye ana zikiri to sai samu group group can halaka nan halaka nan halaka a kowace halaka akwai wani mutum a ciki babban su sai ce ku yi kabbara ɗari kuma ga tsakuwa kowa a hannunsa sai su rika lissafawa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar suna lissafawa ku yi tasbihi ɗari sai su yi ku yi hailala ɗari sai su yi to shine da ya gansu a wannan yanayi sai ya faɗi wannan abin da ya faɗa bari mu ji shi gashi ja'a ila qaumin ya zo ya samu wasu mutane wa qad ja'alu lahum kabira sun sanya wani babba a tsakaninsu wa bainahum wa bainahum hasa kuma ga tsakwaikwai a tsakaninsu wa ya ƙulu lahum shi babban yana ce musu sabbihu mi'atan ku yi tasbihi ɗari hallilu mi'atan ku yi hailala ɗari a ihmadu mi'atan ku yi hamdala ita ma guda ɗari ila akhiri har zuwa ƙarshen dai hadisi malin nan ya kawo shi ne da ma'ana shi yasa ya ce mana ila akhiri har zuwa ƙarshe faƙala lahum sai ya ce da su shi abdullahi ibn mas'udi ku saurari maganarsa sai ce la'antum ala tariqin ahda min tariqi muhammadin alaihi salatu wassalam am antum ala shu'bati dalalati yace ku nan halin nan naku da kuke kai wannan abin da naga kuna aikatawa ɗayan biyu ne ko dai ya zama wata hanya ce daban kuka fito da ita tunda ya ce tsariƙin sannan ya ce a hadamin tsariƙi ai kun ga labudda an ta kuna an ya kuna hada tsariƙu mukhalifan da tsariƙi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan shine matakin farko kun gane zancen da nake nufi ma'ana kuna kan wata hanya da tafi shiriya shiriyar da take kan wannan hanyar ta fi ta muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam wa zai yadda da wannan zance akwai mutumin da zai aikata wani aiki ka tambaye shi ka ce hanyar nan taka ta fi ta manzon Allah ya karba babu to amma me yake nufi da wannan yana nufin lisanu halihim abin da yake faɗa ke to ko dai haka ne ko na biyun yace au antum ko kuma dai ku dinnan ala shu'bati dalalatin kuna kan wani yanki ne na bata wani bangare na bata kuka hau kuka taka mataki na bata da barin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yi musu wa'azi yace hadhihi aniyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam tuksar kwanukan cin abincin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sunan har yanzu ba su karere ba ma'ana bai dade da barin duniya ba amma kuka kirkiro wannan abu shine abin da yake nufi shine malai fassara ce ya'ani anna al-ahda qarib ma'ana zamanin kusa kusa yake ba a dade ba da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kwanukan abincinsa kwanuka nan ba lalle kwanuka irin namu na karfe ba tunda a can akushi ne ko ba haka ba yau ga akusan nan ba su karere ba har yanzu suna nan in ka je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan zamanin za a nuna maka su sannan sai ce wa ha'ula izawjatuhu alaihi salatu wassalam lam yamutuna ga matansa nan duk ba su mutu ba matansa suna nan ba su mutu ba wa ha'ula ashabuhu alaihi salatu wassalam ga kuma sahabbansa sallallahu alaihi wasallam duk suna nan ibn mas'ud wannan magana tasa tana kama da wata maganar da yake nuna mana cewa ibn mas'ud yana girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi fa yana cikin su amma abin da nake nufi yana nuna yana kuma karantar da mu cewa lalle lamarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin abu bane shine ya faɗi maganar nan cewa Allah madaukaki ya dubi zukatan halitta baki ɗaya sai ya duba ya ga zuciyar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita ce mafificiyar zuciya sai ya zaɓe shi ya aiko shi da shiryarsa saboda zuciyarsa ta fi kowace zuciya sannan ya sake duba sauran halitta sai ya ga babu halitta babu mutanen da suke da zuciya mai kyau mai tsarki irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabe su su zama abokansa ashe kenan wannan magana ta ibnu mas'ud tana nuna mana zaman mutum sahabin manzon Allah shi kansa zabe ne Allah ne ya zabe su su zama abokan manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma wannan alama ce ta soyayya daga Allah zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam san da yake masa shi yasa ya zabar masa mutanen kirki su zama kewaye da shi ba mutanen da za su kulla masa ma kirkin su kashe shi bane mutanen da za su rabu da rayuwarsu ne kullum kalmomin su fidaka abi wa ummi ya rasulullah ma'ana iyayena uwa da uba fansa a gare ka ya rasulullah kullum zancen su kenan kowa a cikin su a shirye yake ya mutu da a ce an taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tuna dai wannan kar mu shiga cikin wa'azozin da suka shafi wannan bangare na san dai duk kun san waɗannan abubuwan da yakin uhudu lokacin da aka yi shi mai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wani gadan bayansa sai da ya zama kamar bushiya saboda kibau saboda ya rufe kansa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kibiya tana zuwa tana hawa bayansa shi yadda ka san bushiya haka bayan sai zama saboda kawai da a kashe manzon Allah sallallahu gwanda shi a kashe shi wannan fa sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ashe Allah madauki ne ya zabe su ba dan komai ba sai dan abokantaka shi yasa lafazin abokantakar kawai babbar daraja ce hmm? yanzu kai a rayuwarka ai kana so in ana lissafa abokanka daga an faɗi wani mutumin maza suka ce wannan ina ruwana da shi ni ma dai dan zama ne ya haɗa mu a wani wuri guda amma daga an faɗi mutumin kirki sai ka ce eh kwarai wani ma yana cikin abokaina muna zama tare a majalisa wannan fa kai kenan to amma Allah yana son manzansa sai ya haɗa shi da a ce mutane kuma mutanen su zama ba na kirki ba wannan Allah ba zai wa manzansa wannan abun ba sallallahu alaihi wasallam shi sa babu mutumin da ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam irin mai shi'a da yake sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagi ne ga manzon Allah zagi ne ga Allah cewa bai iya zaben mutanen ba ma da ya iya zabe da ba irin waɗannan zai zaba ba haka suke faɗi ba wannan kuma ba maganar lisanul hali bane A'a, lisanul maqal sun rubuta ma sun faɗa Allah ya kyauta me shi'a suke faɗi dangane da Muhammad dan Abubakar Muhammad dan Sayyidina Abubakar ai mun taba zancen sa a nan wani lokaci lokacin karatu karshen karatun a'lamu sunna mun yi magana akai Muhammad dan Abubakar Asma'u bintu Umays ita ta haife shi matar Sayyidina Abubakar da can matar Ja'far sai Ja'far dan Abu Talib lokacin da aka je yakin Mu'ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin shugabannin yaƙi da aka kashe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mutum uku duk kuma aka kashe su karshen su Khalid ibn Walid ya karbi shugabanci to Ja'far ibn Abi ibn Abi Talib yana cikin waɗannan mutum uku shine lokacin da aka kashe shi yayyanke masa hannayensa biyu akai a filin yaƙi shine Allah madauki ya sanya shi mala'iku suna yawo da shi a sama shine ake ce masa Ja'far at-Tayyar mai yawo a sama Jafar din nan yayan Aliyu dan Abi Talib ne shekara goma ne tsakanin su shine gaba da shi Jafar din ne babba to shine mijin Asma'u bintu Umays da aka kashe shi a wannan yaki sai Sayyidina Abubakar ya auri matarsa Asma'u bintu Umays to ita ta haifi wannan Muhammad din shi kuma Sayyidina Abubakar lokacin da ya rasu shi wannan Muhammad din shekararsa biyu ko uku shekararsa uku sayyidina abubakar ya rasu shine sai sayyidina aliyu sai sake shi kuma ya zo aure asma'u bintu umaisin shi ai ilautin da matar wansa ce sayyidina abubakar kuma ya aura sannan shi ya dawo kuma ya sake aurenta to shi yasa sai ya zama ya dauki muhammad dan abubakar nan ya rike shi uwarsa ta zo da shi gidan sayyidina aliyu kamar agola kenan ko to gashi kuma ɗan saidina abubakar ne kuma asma'u bintu umaisin da matar wansa ce ya zo ya rike ta ya kula da ita shi yasa muhammad ɗan abubakar yaro ne a tarbiyyar wa ya tashi tarbiyyar aliyu radiyallahu ta'ala don haka da aka bo rikice rikice lokacin da aka kashe saidina uthman bayan kisan saidina uthman bal yana cikin waɗanda suka yi tawaye ma suka bo kisan saidina uthman kuma suka koma ya shiga yana cikin masu rikici shi Allah maduki ya sa shi cikin rikitattu masu neman rigima shi haka Muhammad din ya tashi a ƙarshe sai na Aliyu ya sa shi gwamna a Misra rikice-rikicen da suka ci gaba a Misran aka kashe shi lokacin da ake ta waɗannan yaƙe-yaƙe to a wurin shi'a saboda kawai Muhammad dan Abubakar gefen Aliyu yake suke yaba masa suke yaba masa har suke cewa ya fi ubansa daraja dan daga gida daga mummunan gida ya fito amma kuma shine mafifici a gida wannan kawai abin da nake so in nuna mana ke maganar da suke faɗi akan sayyidina abubakar gashi suna fifita ɗansa kuma a kansa Allah ya kyauta to mu je to shine sai ke cewa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna nan da ransu faƙalu sai suka ce ya aba abdurrahman su suwa suka faɗi wani magana su masu wannan zikirin sai suka ce ya aba abdurrahman abu abdurrahman shine ibn mas'ud alkhaira aradna alheri fa muke so alheri fa muke so qala sai ibnu mas'ud yace kam min muridin lil khairi lam yablughu mutum nawa ne ai da yawa daga cikin mutane zaka samu suna son alheri suna so su same shi amma bai iso su ba ko su ba su kai ga alherin ba kun ba ji abin da ke nufi ma'ana niyyarka kadai ba ta gyara bidi'arka shine abin da yake nufi a wannan karka ce ai alheri nake so to la ilaha illallah ce ba kyau salatin manzon Allah ne ba kyau hailala ce ba kyau subhanallahi ce ba kyau ba ita ce ba kyau ba amma sigar da kake yin ta lalle ta zama bisa karantarwar manzon Allah subhanahu wa ta'ala in ba haka ba ka rena na annabi bai isa ba naka yafi nasa shine lafzin abinda malam ibnu mas'ud yake gaya ma waɗannan bayan Allah kuma sannan ya nuna musu cewa kawai buƙatar cewa ko ka kafa hujjar cewa ai alheri nake so baya wadatarwa ai dama duk mai bid'a galibi galibi daga cikin sabubban bid'a dama akwai jahilci akwai hawa to jahilcin nan mabudinsa ko abin da yake budewa shine ya ba wa mutum kofar ya ta yin abubuwa yana tsammanin lada zai samu sai ce in an yi abu kaza ma to me ya laifin ai kaza to a ibada ba a cewa la ba'asa ba laifi kai ibada dole sai Allah ya ce a bauta masa da abu in Allah bai ce kai abu kaza ba kar kai azarbabi duk wata hanya da za a shiga aljanna manzon Allah suna yafi kowa sanin ta haka ya gaya mana babu wani annabi sai face ya shu ya nuna wa mutanensa abin da ya san alheri ne gare su kuma sai ya tsoratar da su daga abin da ya san sharri ne gare su haka manzo Allah sama ya faɗa zaka in dai annabi ne to yayi to manzo Allah sama ya isar ko bai isar ba ya isar duk abin da za a shiga aljanna to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sani kuma ya ilmantar bai rage komai ba in ka bo ka kirkiro wani abu ka aikata yanzu to kamar kana faɗar cewa wannan dama yana ciki ya kamata ya zama yana ciki amma annabin ne bai faɗa ba sai a ce to me yasa bai faɗa ba bai sani ba ya manta ya yi ganganci waɗannan abubuwan wanne zaka iya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce bai sani ba ka dangana masa jahilci in ka ce ya manta to ashe zancen al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan an manta wani abu ba a shigo da shi ba kuma Allah maɗauki ya gaya masa wannan zancen kuma ya bar duniya ga wani abu an manta shi ba a faɗa ba ko kuma ka ce ya sani da gangan ya ƙyale to wannan kuma sai kun tsaya da kai da shi za a ji amsa wannan kan lalle ya fi muni ya fi muni ka ce manzon Allah sama da gangan ya bar abu kaza bai koya mana ba to kai kuma sai a tambaye ka wanne mala'ikan ne ya gaya maka cewa wannan abin da kake yi yana cikin abin da annabin ya manta anan tambayar take Allah ya kyauta don haka a ji tsoron Allah a tsaya kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi masu bid'a ka'adati kamar da dama suka saba galibi umuman kuma generally kowanne ba iya bangare ɗaya ba suna inkarin wannan hadisi za ku rika ji suna faɗi suna cewa ma hadisin ma bai inganta ba haka suke faɗi a ce bai inganta ba to ya wannan hadisin yake asalinsa wannan asar kamar da na ambata mana ran takarijinsa za mu je al-imamu darimi abdullahi ibn abdurrahman wanda ya rasu a shekara ta 255 shine malamin yana cikin malaman al-Imam Muslim Muslim dai mai sahih Muslim malamin sa ne in kun ji an ce ad-Darimi as-Sunan mai littafin Sunan ad-Darimi to shine wannan Abdullahi ibn Abdurrahman 255 ya rasu a 255 ko da 60 akwai Uthman ibnu sa'idin abu sa'idin ad-darimi to shi kuma ba wannan bane shi kuma malamin aqida ne shi 280 ya rasu bayan wannan yake to wancan rubuce-rubucensa a gefen aƙida wannan kuma a gefen sunan dai kamar da ake sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i to na darimi shi ma yana cikin waɗannan littafan sunna ya fitar da wannan hadisi kuma ba shi kadai ba kamar da zamu zo mu ci don suna cewa yau darimi ai ba shi inda shi kadai ne rawato ai kaza da kaza ai ba hadisi bai inganta ba to ya rawato wannan hadisi yana cewa akhbarana al-hakam ibn al-mubarak قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكر الحديث sai a mace hadisi kamar da muka ji muna zaune a ba a kofar gidan Abdullah ibn Mas'ud sai ga Abu Musa al-Ash'ari sai ya zo sai ya tambaye mu ya fito ko bai fito ba muka ce bai fito ba sai ya zauna shi ma ya jira mu da ya fito ya faɗi abin da ya kamar da na ambata mana bahshal akwai wani bahshal ɗaya daga cikin malamai yana da littafin tarihi wasit shi ma ya rawaito wannan hadisin da wannan isnadin min tariqi amr ibn yahya an amr ibn salama al-hamdani qala haddathani abi qala haddathani abi qala kunna julusan ala babi abdullah ibn mas'ud fa dhakarahu malamai suka ce hadha isnadun jayyid wani isnadi ne mai kyau rijaluhu kulluhum thiqat in ka bi wannan isnadin wannan kuga ba na darimin bane yawwa wannan isnadin gaba ɗayansa mazajen da ke ciki duka amintattu ne amr ibn yahya dai waffaqahu ibn ma'in kamar da ke cikin al-jarh wa ta'dil juz'i na shida shafi na 176 yahya ibn amr ibn salamata waffaqahu al-ijli ijli ya ce shi ma thiqa ne kamar da ambata a cikin littafinsa as-thiqat juz'i na biyu shafi na 355 وروى عنه شعبة والثوري والمسعودي وقيس بن الربيع وابن عمرو بن يحيى وابنه عمرو بن آه عمرو بن يحيى وأن دس يروى daga gare shi hadda ɗansa Amr ibn Yahya shine wanda muka fara ambata duk wannan yana cikin al-jarh wa ta'dil na Ibn Abi Hatim a juz'i na tara shafi na 176 wa kana shu'batu yantaqi shuyukhahu alladhina yarwi anhu shu'uba ku sananne ne cewa shi sai ya zaɓi ba kowa yake riwaya a wurinsa ba yana zaɓar malaman da yake riwaya a gunsu shu'uba ibn al-hajjaj abul hajjaj al-ataki mashhuri ne kuma yana cikin manya manyan malamai a bal masu kaushi ma da zafi wajen kiyayewa da zaɓar malamin da za a yi riwaya a gunsa to yana cikin malaman da suke riwaya daga wannan bawan Allah shi Yahya ibn Amr ibn Salama sannan akwai shi Amr ibn Salama din babansa shi ma waffaqahu Ibn Sa'd wa Ibn Hibban da Ibn Sa'd da Ibn Hibban duk sun ce Muhammad ibn Sa'd ake nufi nan mai at-tabaqat da shi da Ibn Hibban al-Busti duk sun faɗa kamar da ke a cikin Tahdhib tahdhib na Ibn Hajar al-Asqalani juz'i na 8 shafi na 38 sannan a nan baya baya malam al-Albani Sheikh Nasiruddin Albani kenan ya sahaha wannan asar ya ce sahihi ne ba magana jayyid kawai ba ya ce sahihi ne kamar da ya ambata a silsilatu sahiha al sahiha hadisi na dubu biyu da biyar dubu biyu da biyar in ka duba za ka gani wa rawahu tabarani al-imam tabarani shi ma ya rawaito wannan hadisi fil kabir min tariqi mujalid ibn sa'id an amr ibn salama bihi daga amr ibn salama shi ma ya bi shi to kun ganin mujalid ibn sa'id koda da maganganu na malamai a kansa to ai wani ya ruwaito wannan hadisin daga amr ibn salama kafin shi daka maganar ambatan mujalid a ce da'ifi ne wannan ba matsala bata soki hadisin ba qala al-haythami ibn hajar al-haythami za ku ji ana ibn hajar ko ibn hajar mashhurai guda uku ne akwai ibn hajar al-asqalani mashhuri da kowa ya fi sanin sa mai bulugul marami mai fatul bari ne littafai na hadisi ba iyaka akwai ibn hajar al-haythami da sa'u to shine wannan mai littafin majlis zawaid to shi muke zance a akwai ibn hajar al-haythami da ta'u shi kuma wannan sufi ne yana da littafi da ya raddi akan shi'a as-sawa'iqul muhriqah yana kuma da maganganu marasa daɗi akan ibnu taymiya to shi sunansa alhaitami wanda muke zance wannan alhaitami shine mai majma'in zawaid da ya tattara hadisai ya magana a kansu to ya faɗi yana cewa rawahu tabarani fil kabiri wa fihi mujalid ibn sa'id وثقه النسائي وضعفه البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى يسي النسائي يسي ثقاني أما دا بخاري دا أحمد بن حنبل دا يحيى بن معين سنتي ضعيفين تو كمان إن أما تهمنا wannan tad'ifi na mujalid ibn sa'id ba zai suka akan wannan riwaya ba saboda shi dama ya ruwaito ne daga amr ibn salama to kuma in kun kula yahya ibn amr ibn salama ya ruwato daga babansa shi kuma siƙa ne shi yahya din da haka kun ga kenan sun yi tarayya da mujadid ibn sa'id wajen ruwaitowa daga amr ibn salama tunda ko daga amr ibn salama ne kuma har zuwa ƙarshen duk siqat ne isnadi ya miƙe don haka hadisi ingantacce ne waɗanda suka san harkar mustalahul hadis dai da ka'idojin malamai za su fahimci wannan zancen da ake amma fa'idar amfanin faɗarsa shine dan wanda zaka ji ya ce maka hadisin bai inganta ba ko asarin bai inganta ba ka gaya masa a hakika ya inganta ga dalili ga dalili kuma sannan banda wannan asar din yana da shawahid ko mutaba'at an ruwaito shi a ba iya ta wannan gefen ba yana da mutaba'at abu nu'aymin al-asfahani a cikin hilyatul awliya ya ruwaito shi min tariqi ata ibn sa'ib shi kuma عن أبي البختري قال أخبر رجل عبد الله بن مسعود wani mutum ya baiwa Abdullahi ibn Mas'ud labarin kaza da kaza da ake a masallaci ibn Mas'ud ya je wurin wannan riwayar ta waye ta Abu Nu'aymin al-Asfahani ce shi ma yayi kun ga zama mutaba'a ga wannan asar banda shi Abdurrazzaq as-Sanani ya rawato shi a cikin al-Musannaf shi ma kuma an Ma'mar daga Ma'mar kuma sanannen abu ne cewa abdurrazak sanani malaminsa daga cikin malamansa manya da ya tasirantu ma da su akwai ma'amar ibn rashid al-basri to shine ya ruwaito shi kuma ya ruwaito daga ata ibn sa'ib kuma isnadin sa har zuwa yadda abu nu'aymin ya ambata ko in ce abu nu'aymin shine ya bi abdurrazak kasancewar abu nu'aymin shine mutaakhir akan abdurrazak sanani hakanan ibn wabbah a cikin littafinsa al-bid'a shi ma ya ruwaito wannan asar lambarsa ta sha takwas hakanan kuma lamba ta ashirin da biyu duk kuma sun ce isnadi ne mai kyau ingantacce da za a yi aiki da shi Allah sa an fahimci wannan don haka wannan magana ba a bar suka ba ce amma mun san dama dole ne wanda yake irin wannan aikin da za a ambata ai dole sai karfinsa ya kare wajen nuna ba haka bane saboda dai ya samu damar shi ya ci gaba da halakarsa ya rika zikirinsa yadda yake so ko ba haka bane yau amma dai asalin abu ya inganta daga ibn mas'udin radiyallahu anhu banda wannan ka ɗauka bai inganta ba siffan nan dai ba a santa ba daga sahabban in bai inganta ba ai labarin ne gaba ɗaya ba a yi ba kenan ko tunda ko ba a yi ba to wannan tsarin a zagaye a yi zikiri da wani yanayi wanda ba a san shi ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da asali shi mai yin shi zai kawo asalinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya zama hujja an gane wannan abu kuma babu wannan hujja yau a ce ga manzon Allah sallallahu ya zagaye ya ce ku zo mu zagaye sawa'un an sa kyalle ko ba a sa kyalle ba sai su fara ku yi kaza sau kaza ku yi kaza a lissafa babu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yi ba akwai hanyoyi da dama na zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma tun da wannan din baya ciki mu haƙura da wannan din mu yi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma zikiri asali ne a shari'an nan ta babu wanda ya isa ya soki zikiri ala bi zikrillahi tatma'innul qulub bal babu wata ibada a cikin alqur'ani da Allah ya yi umarni a yi ta a yi ta a yi ta da yawa sai zikiri ko uzkurullaha mene zikran qalilan kathira kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tambayar sahabbai ce bana ba ku labarin wani abu wanda yafi azumi yafi mai yawan azumi yafi mutum ya je jihadi a kashe shi a jihadi ita shine waɗanda suke zikiri yin zikiri kullum ka yawaita zikiri yafi maka wannan babu abin da ke kiyaye mutum ma daga bala'o'in duniya da rayuwa irin zikirin Allah subhanahu wataala manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana duk mutumin da a safiya kullum yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗi wannan sau ɗari to shaidan zai gudu ya bar shi ba shi ba zancen shaidan wani waswasi a yi maka wani sammu wani jifa wani menene duk ba ruwanka da shi ka riƙe wannan abun ka gama magani in ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka- waɗannan abubuwan su muka yi sakaci muka bari malamai ba sa koyarwa wani shine dama abin da ya faru malamai ba sa koyarwa sai su ce to ka zo gida ka karɓo lakani kana yawo da kundi sai a baka lakanin wani abun kuma ba daga manzon Allah din ba sallallahu alaihi wasallam sai ka ɗauka wannan na sirrin akwai wani sirri a cikinsa ana ta ce maka wannan sai ka yi kaza sannan ka sa sai ran lahadi bayan la'asar sai ka sa wata riga iri kaza akan buzu in ba haka ba kar ka faɗi wannan in ba haka ba za ka haukace in aka yi irin waɗannan abubuwan ai dole ne mutane su rikice malamai su fito su koya mutane haƙiƙanin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar amanar a koya wa mutane kowa zai zauna lafiya abin ba magana cewa da burge mutane bane ko a samu kuɗi akai a'a ba a neman kuɗi da addini amma a ilmantar da mutane abinda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi akwai lada akwai alheri da mutane ma suna da in ce malamai da dama wallahi da suna da dabara da babu wani da tsere za a riƙa yi wajen koyar da mutane mutum ya je ya nemi mutane ya koya musu addini manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallama ya ambata duk mutumin da ya shiryar da wani zuwa ga wani alheri to yana da kwatankwacin ladan wannan wanda ya aikin har kiyama duk wanda ya aiki da wannan abin da ka koyar wata rana to duk abin da ya yi aiki da shi kana da kamasho a ciki ba kuma kamasho na a percentage ba a a gaba ɗayan abin da aka bashi shi za a baka duk wanda ka taɓa koyawa alwala ai na sha babu da wannan misali ka zaunar da mutum ka koya masa alwala a ce a rayuwarsa alwala a gun ka ya koye ta to duk alwalar da ya yi a kullum in an ba shi lada alwalar nan to wannan ladan yadda aka ba shi in lada ɗari aka ba shi to haka za a ɗauko ɗarin nan a baka saboda kai ka koya masa yanzu in malamai sun san wannan na me za su rawar ilimi a ce sai ka biya su hmm na bihi zamanan qalila in ka zo ka ba da yar sadaka a baka dan wani lakani ka koma sadakar kuma ba ta ko ce fa nan wunin ba ta ishi malam ba Allah madauke kyauta Allah ya ƙara basira to hadhihi sifatu allati fa'aluha hukuma littafi hadhihi sifa wannan siffa allati fa'aluha wadda suka aikata ta tasbihun tasbihi dai mashru'i ne ko an san tasbihi walakin adafu alaiha sifatan sarat muhdathatan amma sun hada wannan tasbihin sun ƙara wata sifa wata sifa ce halaka ɗaya kenan sanya wani shugaba sai ya faɗa a faɗa ko biyu kenan lissafa tsakoyoyin da ake yi shi ma nawa uku kenan na sanya adadin shi kansa don taƙayyidi ne to da babba kuma wanne ne ƙudurta cewa akwai lada wannan shine babba domin ibada ce ake ana kudurta za a samu lada kuma gashi babu umarni a kai dole shine shigo da shi karkashin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min min man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd dama karkashin sharhin wannan hadisin muke ko to sai ce li hadha ba'd ahli al-ilm yaqulu shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa al-bid'u al-muhdathatu bid'o'i fararru kismani kashi biyu ne ta mun ji kashi na biyu biyu biyu biyu mun ji wannan shine na uku da muke ji ko wane ne kashin farko kufriya da kuma dunal kufr ko asliya ko haqiqiya da kuma idafiyya to kuma ga wani kashin ko in ce wannan ne ya sake nanatawa ko yawwa nanatawa yayi al-qismu al-awwal bid'atun uhdisa asluha bid'ar da aka farar da asalinta ita ce dai wannan hakikiya din wal qismu thani bid'atun uhdisa wasfuha bid'ar da aka farar da siffarta wannan ya ƙara fitowa da wannan ne dan ku ƙara fahimtar wancan abin da ya faɗa abinda ake nufi da haƙiƙiya asliya ita ce wadda asalinta da babu ita aka ƙirƙiro ta ita kuma idafiya ko wasfiya ita ce wadda me asalinta mashru'i ne tasbihi mashru'i ne me ma'anin mashru'i ya halatta shari'a ta zo mana da shi hailala ma akwai ta a shari'a sauran zikirori akwai su a shari'a amma ƙara su akan wata sifa a tsara wata sifar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da ita ba to wannan shine uhdisa wasfuha an farar da siffar yadda za a yi yace idza tabayyana zalika in wannan abun ya bayyana a gare ka fal bid'atu laha iddatu ta'rifat to ita bid'a tana da ta'rifi ta'rifi daban-daban definition daban-daban iri-iri arrafa biha ahlul ilmi wanda malamai suka yi ta'arifinta da shi yace sabaqa zikruha ya gabata a baya mai yawa yana nufin a wani darasin ne nan abin da dai an ba yana jin mun yi maganar ya ta'arifin ko ba mu kawo nan ba ta'arifin malam ash-shatibi a cikin littafin al-ittisam ko menene ta'arifin mun taba yin sa shi ma an lalle dai ba ku rubuta ba an manta tariqatun fi ad-din mukhtara'atun تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل wani shine ta'arifin ne tariqatun wata hanya ce fi dini ku rike wannan sosai fi dini a cikin addini ma'ana laisa fi duniya ba magana duniya ba ce wata hanya ce fi dini a cikin addini mukhtara'atun na ce mukhtara ana nufin kirkirarriya wadda aka da ba ita aka kirkiro ta ko aka harhaɗa ta aka jujjuna ta aka yi fabricating aka yi manufacturing yau da babu ita tubahi ta yi kama da a shari'iyya shi ne ma'anin tubahi yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl yudahi'una ay yushabihuna ay tushbihu at-tariqata ash-shar'iyya tayi kama da hanya ta shari'a yanzu inda bid'a abinda ake nufi da ita ba a addini bane kamar da bahaushe yake cewa an ce bid'a ai kada kade ko haka bahaushe gida ya dauka an ce kada kade shine bid'a in mutum na kada kade hanyarsa ta yi kama da ta addini ba ta kama da ta addini amma mutum yana tasbihi fa sai ya zama ba akan hanya ta manzon Allah ba sallallahu alaihi ya kirkiro wani tsari daban yake yi wannan yayi kama da addini dan haka tariqatun fi dini mukhtara'atun ta yi kama da ta shari'a yuqsadu bis suluki alaiha shi wanda yake shiga wannan hanyar abin da yasa ya shige ta manufarsa ita ce al-mubalaghatu kaiwa matuka wuce iyaka fi ta'abbudi wajen yin bauta lillahi azza wa jalla ga Allah wannan shine definition din mene bid'a ku rubuta ko kuma ku duba ku koma littafin Ali Itisam ya kawo wasu ta'rifat din daban-daban za a fi samun fa'ida amma dai wannan mujmalan shine abin da ya ambata to sai ke cewa wa sabaqa dhikruha walakin ala ikhtisarin نمر عليها يا ميمة عليها سو بيو يو yace za mu bi kan waɗannan abubuwan da wasu malamai suka ambata yace awwalan nan zai kawo mana kamar muhtarazatu ta'rif abubuwan da zaka zaƙulo in ka fahimci ta'rifin yace awwalan na farko annal bid'ata urrifat wasu malaman sun bada ta'rifin bid'a sun ce abin da ake nufi da ita ma uhditha ala khilafi alhaqq almutalaqqa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qawlin aw amalin aw i'tiqadi wannan yana hannunku ba sai ku rubuta ba me yake cewa wasu malamai sun bada ba muhtarazat ta'rif bane ta'rifin ne nan ta'rifin bid'a wasu malamai sun ce abinda ake nufi da bid'a shine ma uhditha abinda aka farar da shi ala khilafil haqqi wanda ya saba wa gaskiya to mata mai kame gaskiya gashi ya siffanta gaskiyar yawwa ala khilafil haqqi almutalaqqa ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya saba wa gaskiyar da aka ciro ta aka samo ta aka karbo ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi qaulin ko magana ce ta baki au amalin ko aiki ne na gabubba au itikadin ko aqida ta zuci kun gane wannan ma'ana kenan yanzu ashe in kana so ka gane bid'a duk abin da ya saba ma abin da aka ciro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in da magana ne ka ce wannan ya saba abin da aka rubuto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace shi ma haka ko a aqida shi ma haka domin mun sani kamar da muka ambata bid'o'i dama a tarihin shigowar su sun karkasu akwai bidiyo'i na aƙida akwai bidiyo'i na siyasa akwai bidiyo'i kuma na me na gyaran zuciya to duk waɗannan ko ne akwai inda zaka sa su to kuma ka kalle su ta wannan bangare kamar da malamin kawo akwai na aƙida sannan akwai na aiki to akwai kuma na furushi akwai bidiyo'i na baki na maganganun baki su ma da mutane sukan ambata su bautawa Allah da su kamar waɗannan abin da ya shafi zikirori yau wa ju'ila zalika hadiyan multazaman wannan ci gaba ne da wannan definition din kuma aka sanya wannan abun ya zama wata hanya ce multazaman da aka lazimce ta hadiyan nan ana nufin tsarika yawa hanya ba ana nufin shirya ba wa ju'ila zalika aka sanya wannan hadiyan multazaman aka sanya shi ya zama wata hanya ce da aka rungume ta ake aiki da ita wa tsariƙan maslukan kuma hanya da ake binta a shige ta هذا عرفها به بعض أهل العلم على نحو هذا التعريف أكو wasu daga cikin malamai sun ba da wannan ta'arifi din kamar da malamin ambata kun fahimci wannan ta'arifin a koma mai tashi yana nan dai a gaban ku da za ku haddace da ya kyau ma uhditha da abin da aka farar da shi kun ga nan yana babbar sifarsa ita ce ma ita ce me ihdasi yawwa fararwa ala khilafi to kuma ƙuruƙuru ya saba me ya sabawa alhaƙi gaskiyar da almutalaka wadda aka samu ta daga koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta wannan irin siga takan iya zuwa takan iya zuwa ƙaulan ko amalan ko itikadi ko kuma sannan an sanya ta wata hanya ce da aka rungume ake binta wata hanya ce da ake shigatta dan ana son a shiryu an fahimci wannan wannan shine wani ta'rifi thaniyan na biyu ma arrafahu bihi shatibi shatibi ga wanda ya kawo bi anna al bid'ata tariqatun fi ad-din mukhtara'a yuqsadu bis suluki 'alayha ma yuqsadu bit tariqati bit tariqi shar'iyya wal tuzima bidhalika wannan da ma'ana ya kawo shi yadda yake da lafazinsa shine kamar da na ambato mana dazu hanya ce a addini da aka kirkire ta wadda ake nufin da shiga da aka yi ake nufin ma'ana shigar da aka yi ake aikata ta manufar ita ce ma yi kusadu bi tsarikaci shari'a abinda ake so a samu in an bi hanyar da take ta shari'a ya faɗi wannan ya faɗi wancan ma'ana yi kusadu bi suluki alaiha almubalaghatu fi ta'abbudi lillahi azza wa jalla duk wannan yana cikin abin da shatibi ya ambata an fahimci abin yawa wal tuzima bidalika kuma alazimci haka a makale ma hakan a kiyaye hakan za a yi ta yi yace idan tahassala min dalika a dunkule abin da zamu samu daga wannan ta'arifin guda biyu alfa'idatul ula fa'ida ta farko annal bid'ata cewa bid'a qad takunu fil aqwali zaka iya samunta a cikin maganganu ko mutum ya faɗi wata magana kai wannan maganar ba a taɓa samun wani magabaci ya faɗe ta ba in dai ibada kake nufi da wannan to bid'a ce an gane ka fahimci wannan zance in ibada ake nufi da ita kar ka zo ka ce duk abin da mutum ya faɗa ya saba wa na annabi ya zama bid'a ba haka ake nufi akwai maganganun mu dole kai magana da ɗanka ba irin ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai magana da matarka ba irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yawwa wadda aka yi ta dan ibada a samu lada to ita ake nufi to dole ne ta zama a tsari irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad takunu fil a'mali za ta iya zama a ayyuka na gabubban jiki wancan aqwal aikin me harshe yawwa su zikiri kenan yawwa dole ya zama an yi shi gwargwadon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuto ya ambata aiki kuma kamar aikin gabubba kowace ƙasa yanzu za ga suna da wasu abubuwa da suka saba a cikin ibada yanzu ka je gun yan indonesiya za ka gansu in kullum kowace sallah aka yi sai an yi musafa haka za a yi ta gaggaisawa a yi ta gaggaisawa duk sallah da kai da na damanka da na hagunka ta ta kawo musu wasu hadisai masu rauni mutane kuma su ta ginuwa akan irin waɗannan malam Uthman Shehu Uthman dan Fodiyo ya faɗi cewa wannan irin musafahar bayan sallah bid'atun makruhatu Shehu dan Fodiyo a ce duk sallah sai an yi musafaha amma in ba a ga ba a haɗu ba misali kun daɗe ba ku haɗu ba sai ku haɗu a masallaci ba laifi ba laifi a gaisa wannan ta an daɗe ba haɗu ba ce amma haka a ɗauke ta ka'ida ce daga mun yi sallama salamu alaikum salamu alaikum ai ta jerawa to wannan shine abin da ake nufi a ɗauki cewa kuma akwai lada akan wannan musafa shine ake nufi amma ba ku haɗu ba daɗewa misali yau ba ku haɗu ba sai yanzu kuka ga junanku ba a hana musafaha ba kad takunu fi al-i'tiqadat tana iya zama kuma a cikin i'tiqadat aqidu aqidun khawarijawa aqidun mu'tazila aqidun asha'ira duk wannan aina aqidu ne ko yawwa duk abin za kirkiro shi aqida ce a kudurce ta har a ce ma wanda bai yadda da ita ba kaza ina tuna wani malami yana rubutu maganganu malam tuwajiri a littafinsa da ya rubuta akan maulidi yake cewa indonesiya suna da wata al'ada kusan indonesiya ma sun yi nisa a irin waɗannan bidiyoyin duk inda jahilci ya yi katutu ba ilimi to za ka samu bidi'a ta samu gindin zama ta riga sunna kuma ai ta faɗa da ita lokacin da sunna ta zo sai ta kasa fitowa ta bata guri to su suna da wata aƙida ranar maulidi ana cikin tsakiyar karatun abin nan abin da ake cewa karatun maulidi ko sirar da ake karanta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai inda za a zo da kudirin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gurin to suna cewa duk wanda bai yadda annabi yana zuwa gun ba wai kafiri ne kuma sai mutum ya miƙe tsaye kowa sai ya tashi tsaye eh in ka ki tashi za a ce wannan kafiri ne kun ga waɗannan irin abubuwan akwai wahal da mutane a cikinsu akwai wahalarwa Allah sauƙi shi sa duk inda ka ga bid'a to akwai wahala ko na ban ji ba eh shi ne in an yi shirina ma ana tashi tsaye in ma ana yin waɗannan abubuwan anan ka gani sai a miƙe tsaye to su wancan ai sun tsananta ne har a ce za ka miƙe in baka miƙe ba saboda annabi ya zo baka miƙe ka gaishe shi ba sai a kafirta mutum akwai matsala sosai shi yasa kamar da malami ke faɗi cewa duk bid'a duk inda ka ganta to akwai wahala tare da ita mafi yawan bid'o'i wahala ne da su ba abin da ya fi sauƙi irin sunna shi kuma mutum ya fi son a bashi dan abu mai yar wahalan nan sai ga wai anan wani sirri yake dan ya samu lada da yawa Allah kyauta alfa'idatu thaniya ko mu tsaya nan minti biyar din tayi da dan minti biyu ko fa'ida ta biyu min at-ta'arif daga cikin wannan ta'arifai ko definition definition na bid'a anna al-bid'ata lam takun fi ahdihi alayhi salatu wassalam babban abin da zamu fa'idanta shine duk abin da aka ce bid'a ne to ba a san shi ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala fi ahli sahabatihi ridwanullahi alaihi babu shi kuma a zamanin sahabbansa ridwanullahi alaihi yanzu dai in ka dauki ka'ida daga wannan asar din na ibn mas'ud ai zaka fahimci abubuwa da yawa ko gashi ya zo ya ga mutane suna abu abinda abu musa al-ash'ari fa yace ra'aitu shay'an ankartuhu walakin ma ra'aitu illa alkhair na ga wani abu na yi inkarin sa amma sai ban ga komai ba sai alheri abin da yake nufi alherin tasbihi ake yi haylala ake yi ko wannan ku kun ga alheri ne yace amma na ga wani abu da ne inkarin sa ibn mas'ud ko da yazo a matsayin sa na wanda ya san komai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi aka yi take yace wannan abu fa ba haka yake ba kuma ibn mas'ud yaushe ya rasu shekara ta 32 fa ya rasu ta hijira ibn mas'ud 32 kun ga tun kafin fitintunu su faru kafin a zamanin kenan sayyidina Uthman kafin a kashe sayyidina Uthman kafin a wannan yaƙi yaƙi da aka yi tsakanin sayyidina Uthman da sayyidina Ali da Muawiya kun fahimci wannan abu ashe lokacin sahabbai suna nan garau komai akan addini ko fitinar komai ba a taɓa samu ba shi yasa yake faɗin wannan magana cewa kwanukan gidan manzon Allah fa suna suna nan sahabbansa suna nan matansa suna nan ba su mutu ba yaushe za ku zo da wani sabon abu kuna sa ran za ku shiga aljanna da shi gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya mana wannan abun ba Allah sa an fahimci abu to mu bashi sai mu tashi akan alfa'idatu thalitha ko insha Allah in Allah ya kai mu darasi na gaba shine darasin mu na 55 zai zama sai mu tashi akan fa'ida ta uku mun ma kusa zuwa ƙarshen sharhin hadisin akwai wani hadisin na gaba shine kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba shine zai zo amma kafin nan akwai wasu abubuwan kuma insha Allah kamar da nayi mana alƙawari za mu zo kan magana akan abin da ya shafi taqsimin bid'a zuwa ga hasana da sayyi'a da sauransu na nayi mana alƙawarin sa ko tunda bai kawo mana shi ba insha Allah za mu fa'idanta mu ji wannan bangare Allah ya kara mana ilimi Allah ya nesanta mu daga dukkan abin da yake bid'a ne da reni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar da wanda bai shiryar ba kullum ku hakuri ina cewa bid'a reni ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai ce gaskiya su fa ba su rena annabi ba gaskiya ne ni ma na sani amma lisanu hali din mai bid'a lisanin halinsa ne yake faɗin wannan ko da lisanin baki ba zai iya faɗa ba amma dai in bai yi hakuri da aikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wani to lalle wannan matsala akwai ta muna roƙon Allah mu dake tsare mu Allah ya sare mana al'amura وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك